sannan suratul bakara sannan suratul ali imran sannan suratul nisa har mu zo suratul falq da suratul nas a yadda yake dinnan akan haka shi kan ba nassi bane ijtihadi ne an gane ko to tunda ba nassi bane ba dole bane ba dan a ce sai ka bi wannan jerin ka zo karatu ka iya karanta suratul ali imran sannan ka koma ka karanta suratul bakara sannan ka je ka karanta suratul maida sannan ka dawo ka karanta suratul nisa'i duk ba kai laifi ba amma jera ayoyi a cikin sura wannan dole ne jera kalmomi a cikin kowace aya wannan menene dole ne kamar yadda jeranta harufa cikin kowace kalma dole ne amma jeranta surori yadda yake dinnan wannan ba dole bane ijtihadi ne ina fada mun fahimta da yasa ta kunu kullu suratin fi mawdi'iha min al-mushaf wa hadha thabitun bil ijtihad ijtihadi ne fala yakunu wajiban da haka ba zama wajibi a ce sai mutum ya lazance shi وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حذيفة يا صلى ترى ما الله أو ندري سيما زال الله يكرم سورة البقرة sannan sai na sai sannan sai Ali Imran kaga ya canja jerin da muka saba gani jerin da muka saba gani al-Baqara sannan Ali Imran sannan Nisa amma ga shi yayi al-Baqara sai yayi an-Nisa sannan Ali Imran gashi ko hadisi tabbatacce cikin sahih Muslim sannan Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi mu'allaq hadisi mu'allaq wanda aka shafe mutum ɗaya daga farkon sanadinsa ko zuwa ƙarshe ko kuma daga ɗayan shikenan ba a ƙara shafe wani ba kamar da ce ma awwal al-isnad minhu yutlaqu wa law ila akhirih mu'allaq annahu qara'a wato an al-ahnaf daga al-ahnaf annahu qara'a fil ula bil kahfi ya tashi yin sallah a raka'a farko karanta fatiha da suratul kahfi wa fi thaniya a raka'a ta biyu kuma bi yusuf fatiha da suratul yusuf aw yunus ko suratul yunus kaga ya nuna jerin tare ba dole bane na iya fatiha da wal'ada ta zama a sura ta farko kuma fatiha da lam yakun allazina kafaru a sura ta raka'a ta biyu ya halatta in yi wannan wa zakara annahu salla ma umar ibn al-khattab as-subh bihima ya ce sun yi sallah tare da umar dan khattab sallar asuba kuma da waɗannan surorin guda biyu قال شيخ الإسلام ابن قال شيخ الإسلام ابن تيمية تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها لكن لما لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا لما سنه الخلفاء الراشدون وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها جميل ابن تيمية يكي تجوز قراءة هذه قبل هذه يا لك كرنت ونن كافون ونن ma'ana Ali Imran kafin bakara ko an ko an nisa kafin Ali Imran hadhihi qabla hadhihi wa kaza fil kitaba yace haka in ka tashi rubutu ya halatta ka fara rubuta wannan sannan ka rubuta wannan ولهذا تنوعت مصاحب الصحابه dan haka qur'anai da sahabbai suka rubuta da hannunsu suka sha bamban fi kitabatiha wajen rubuta surori lakin lamma tafaqu ala al-mushaf fi zamanin Usman amma daga baya da suka zo suka yi ittifaki akan yadda jerin surori yake a lokacin Usman صار هذا لما سنه الخلفاء الراشدون sai ya zanto an lulunci haka din dan haka khulafa'ur rashidun suka sunnanta mana wa qad dalla al hadithu ala anna lahum sunnah yajibu ittiba'uha hadisi ko ya nuna cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ibn tayyib ke dan shi yayi tahririn abubuwan ya abin da yace yana ganin idan aka kyale abun haka to kuma sai kowa ya yadda ga dama wata rana sai wani ya fara jeran da qur'anin sa da lam yakun wani ya fara da sabbi ismu rabbikal ala wani ya fara da amma to sai a samu rudani da yawa kuma yawan al'ummar da kuma yadda jahilci ya kanta sai wannan ya sa ma wani ma gaba ɗaya bar musulunci ce kai abin ma san rai ne kowa ma banda ga dama ke wannan kowa yi ne shi yasa shi ibn tabiya ya fi ganin a tsaya a yadda su Usman da Affan suka tsaya duk da cewa ba nasi ne ce su tsaya hakan ba amma tunda sun tsaya to sai a yi aiki da hadisin alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin ina ganin saboda yadda lokaci ya daga lokacin sallah ya ko sai mu eh to amma ka yadda cewa ina da wani lokacin sallah ya
sallah wa sai mana
abin da Allah ko sallah ko ba da kun dan lafiya duba gogo da na wayo
malam malam malam malam shi Ibrahim yana ganin wai mu dan karasa wannan zuwa inda zamu tafi akan at-tafsir dan da sai ba asalin abin da zai hada ya hada ba fara ba
ko mu karasa ne la haraj la haraj bismillah ci gaba
kitabatul qur'ani wa jam'uhu لكتابة القرآن وجمع لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم م.
وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة م.
ولذلك لم يجمع في مصحف بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عصب النخل من عصب النخل النخل
من عصب النخل لا عصب shi ya fi mu gaskiya عصب ba ba- yadda kalmar take a larabci usub jam'i na asib wato ba shinin bane ba ina jin kuskuren da ba ne wannan na'am
من عصب الن- من عصب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف وكان القراء عددا كبيرا ففي صحيح البخاري عن abin da أنس za a karanta a nan gudu shine kitabatul mushaf wa jam'u wato rubuta alqur'ani da kuma tara shi sai ce rubuta alqur'ani da tara shi yana da zango guda uku zango na farko shine lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana al-i'timadu fi hadhihi al-marhalati ala al-hifz akthar min al-i'timad ala al-kitaba a lokacin annabi an fi dogaro da har ga sama da dogaro akan rubutu ana yin rubutu ba yi ba a yi ba amma an fi dogaro da harda sai ka samu mutum ya haddace surori da dama bai taɓa rubuta su da kawa bai taɓa rubuta su ba da hannun shi amma ya haddace kuma sai ka ga mutum ya haddace dogon hadisi da manzon Allah ya faɗa kila so ɗaya abin ya faru amma ya haddace shi gaba ɗaya lokaci guda so ɗaya kuma kila ya ji shi ma saboda mai liquwati zakira saboda akwai karfin kwanya wa sur'atul hifz da kuma gaggawar hadda din wa qillatul katibin da karancin masu wa suka iya rubutun wa wasa'il kitaba da kayayyakin rubutu kamar takarda da alƙalami da tawada da meye suna da karancin sa walidalika lam yujma fi mushaf da haka a lokacin annabi ba a samu sukunin a tara qur'ani gaba ɗaya ba a rubuce a wuri guda balkana man sami'a ayatan hafizaha abin da yake faruwa duk wanda ya ji wata aya ɗaya sai ya haddace au kataba ko ya rubuta shi kadai fi ma ta yassara lahu gurgurdan da ya samu sauki min usubin naqli dangane da tamka ta dabino wa riqa'il juludi ko kuma fatu na dabbobi waɗanda aka jeme wa likhafil hijarati ko falalan dutse kamar dutse da za a sassako shi daga jikin babban dutse irin wanda ko za a yi irin wanda ake kamar nika da shi a da to za a ga irin wannan duwatsun yawanci a jikin su suke rubutu saboda karancin wannan wa kisr al-aktab da kuma abin da ya shafi kasusuwa na dabbobi kamar kamar irin dabbobi giwa haka yanzu idan ka samu wani bangare na kacinta yana da girma to sai su yi rubutu a jikin shi wa kana al-qurra wa adadan kabira mahaddata qur'ani a lokacin adadin suna da yawa da haka an fi dogaro da hada sama da rubutu dan kayan rubutu sune waɗannan abubuwan da aka lissafa wanda ga hakikanin gaskiya za a gaba su da yawa na'am
فشك في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سبعين رجلا يقال لهم القراء فأرض لهم حيان
eh فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وزكوان وزكوان عند بئر معونة فقتلوهم وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي وأبي الدرداء رضي الله عنهم hadisi ya tabbata cikin bukhari daga anas dan malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da mutum 70 yuqalu lahum alqurra wanda ake kiran su hafizai to sai dai annan nake so in ja hankalin mu da cewa yayin da duk muka ga lafazin alqurra a cikin rubutu na marubutan mu na da magabata sawan ana magana a- a lokacin annabi ko na sahabbai ko na tabi'ai to ba sa nufin fa irin ha- mahaddata irin namu na yanzu don mahaddata irin namu na yanzu su ne wanda sun haddace alkur'ani amma ba su san komai ba game da shi su ko waɗancan haddace tare da sanin ma'ana ga haɗe da juna ina fata an fahimta da haka lokacin da duk suka ce alqurra a wancan lokacin kar mu fassara ta da tsantsar mahaddata irin namu na yanzu dan yanzu kawai idan na ce mahaddaci ne shiru a islahin kasar Hausa kowa ya san mahaddaci wanda ya haddace Qur'ani kila har ya rubuta da ka amma kila ko alari bai taɓa karanta ba su suka fi yawa galibi a cikin mahaddata to amma a da lokacin da za a ce alqurra wanda fa ya san abin da yake kuma ba qur'anin kadai ya sani ba yana da hadisi masu dimbin yawa sai dai ya fi- ya- ya fi shahara da qur'anin saboda sauran abubuwa babban misali akan wannan manzo Allah ya ce ku koyi alqur'ani wajen mutum hudu ya kawo su a jere cikin hadisin bukhari misali salim maula abi huzaifa da abdullahi bin mas'ud da ubay bin ka'ab da mu'az bin jabal to yadda waɗannan mutane suka zanto zarata a haddan qur'ani har manzo Allah ya ce akwai qur'ani wajen su to kuma cikin su kowa yayi fice a babin tafsiri musamman abdullahi da mas'ud kuma yayi fice a babin hadisi kuma yayi fice a babin fatawa da ma'rifatul ahkam sai ka samu ba qur'anin kadai mutum ya sani ba a yanzu kuwa ba dukan hafizai ne suka samu wannan sukunin ko kuma wannan damar ba saboda wannan ya danganci al'adar mu wajen karatun su al'adar su a wajen karatun kamar yadda Abdu- Abu Abdurrahman Sulami yake faɗa sun kasance aya goma suke koya ba sa ɗora ta goma wata goma har sai sun haddace wannan goman sun san ma'anarta sun yi aiki da ita yace a wurin su muka koya da haka fata'allamna al-ilma wal amala jami'an sai muka koyi ilimi tare da aiki da shi dan su ma haka suka koya kuma wannan ta sa Abdullahi dan Umar yayin shekara takwas kafin ya haddace suratul Baqara tsammanin ka rubuta yake je kiskadi irin mu yanzu har ya kai shekara takwas da haddace suratul Baqara ba ai an goma suratul Baqara sai zai ya haddacewa amma abin da yake faruwa shine idan mutum ya dauki aya goma sai ya tsaya ya san ma'anarta kuma sai ya ga cewa duk abin da ta ce bai ya yi aiki da shi yadda kare kalam din su kenan wajen haddan Qur'ani mai girma tsarin su kenan salafin sun su kenan da Qur'ani to ga gashin banban da namu tsakani da Allah da haka dai anan na so in ja hankali dangane da kalmar alqurra dan wani lokaci ga kalma yadda take amanarta ta da to amma sai mutum ya fassara ta da abin da ya saba gani a garin su to sai ta zanto ya an rasar da ma'anarta ta asali da can ba a kiran alqurra alqari sai mutumin da yake lalle ya haddace qur'ani kuma ya san ma'anarsa wanda kawai bai san ma'ana su ba ma yadda za a yi ka samu ma mahaddacin da bai san ma'ana ba zai yiwu ba kawai hankali ba zai karɓi wannan ba to kaga in ka zo fassara irin wannan kalmar dole sai ka yi bayani in ka ganta cikin hadisi ko a wani wuri to waɗannan mutane da ake kira alqurra manzon Allah ya aika su fa arada lahum hayyani min bani sulaym ri'lun wa zakwan sai waɗansu kabilun larabawa biyu suka tsare su a hanya wannan kabilun larabawan guda biyu asalin su daga bani sulaym ne ri'il da zakawan sunan su kenan ɗaya kabilar ri'il ri'il ɗaya kuma zakawan inda bi'ru ma'una a wani wuri da ake kira bi'ru ma'una suka tare waɗancan sahabbai na manzo Allah da manzo Allah ya aike su فقتلوهم wato suka kashe su gaba daya wa fi sahabati gairuhum kaseer a cikin sahabbai akwai dan sahabbai wanda ba waɗannan ba da yawa kal khulafa'il arba kamar halifofin nan guda hudu da Abdullah dan Mas'ud da Salim Maula Abi Huzaifa da Ubay bin Ka'ab da Mu'adh bin Jabal da Zaid bin Sabit da Abu Darda duk wannan suna cikin hafizai na'am
المرحلة الثانية في عهد wato أبي mahallin shahid a nan gurin me yake so ya nuna maka yawan mahaddata a lokacin annabi tun daga shi lokaci guda an kashe mutum nawa saba'in banda su kuma ga waɗansu shahararru wannan ya nuna a lokacin sun fi dogaro da har da sama da dogaro akan rubutu shi ne abin da yake so ya ce maka ashe tara alkur'ani a lokacin annabi tara shi a cikin kirji shi aka fi baiwa muhimmanci sama da tara shi a cikin takardu to sai marhala ta biyu zango na biyu na tara alkur'ani ko rubuta shi المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية عشرة من الهجرة sanati في السنة الثانية في السنة الثانية eh to ba sai ka lera mai ni lera mun kawai dame ni ko da jawala Abdullah da ya ce ba lada idan ya lera mai ne ko ya larabci muka ce ba haka ba zai ce din lera mun ka da baka da lada ko da zuwa ko abu ce wala في السنة الثانية عشرة من الهجرة bisanati saniyata asharata ina fiye da wannan wajehi bisanati asaniyata asharata في السنة الس- eh eh bi fatil mabani ala fatil zuaihi
على الألف، لكن على- إذا كان محلا بالألف والله هذا باطل وكان هذا daga wajahin nabi shi ya fi karfi akwai wanda suka ja'izi cewa idan ya zanto a- ya zo ala sigati ismul fa'il thani thalis rabi khamis cewa jaza fihi kaza kaza kaza kaza amma wannan wajahin ya fi karfi
في عهد أبي بكر wani رضي ya tafi tafiya akan mazhabin ah, su ibn hisham ne a cikin nahau dan mazhabin su ya fi tsafta mazhabin ahlul kufa akwai yanci a nahau to amma kuma akwai fawza da yawa ala kulli halin da muje dai sai ku faɗi duk wanda kaga dawa في عهد أبي بكر في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية عشرة من الهجرة جميل.
وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء م.
منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع ففي صحيح البخاري wato zango na biyu shine lokacin Abubakar Siddiq a shekara ta goma sha biyu bayan hijira wannan shine zango na tara alqur'ani ko rubuta shi sababin da yasa ko aka tara alqur'anin ko tunanin rubuta shi a lokacin annahu qutila fi waqa'at al-yamama a yakin da aka yi na yamama kadai an kashe adadun kabirun min al-qurra adadi mai yawa cikin hafizai daga ciki akwai Salim Maula Abi Hudhaifa ɗaya daga cikin mutanen da maza Allah ya umarnin a koyi alqur'ani wajen su gazotul yamama din nan shine yakin da aka yi tsakanin rundunar sayyidina Abubakar Siddiq da rundunar Musailimatul Kazzab rundunar Musailimatul Kazzab to ana aka kace hafizai da dama fa amara Abubakar bi zabihi li Allah ya sai sayyidina Abubakar yayi umarnin cewa to a tara alqur'anin nan wuri guda a rubuce dan kare zuwa salwanta yau aka ce hafizai gobe aka ce hafizai kana je wata rana a rasa hafizan ko ba a riga an rubuce shi gaba ɗaya ba aha fa fi sahih bukhari وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف فلم يزل عمر يراج- يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر فقال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فتتتب فتتبع القرآن فاجمعه قال فتتبعت القرآن أجمعه من العصب وال... من العصب واللخاف وصدور الرجال فكانت الصحف عند عند ابي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصه بنت عمر رضي الله عنه رواه البخاري مطولا وقد وافق المسلمون ابا بكر على ذلك وعدوه من حسناته حتى قال علي رضي الله عنه اعظم الناس في المصاحف اجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله
ya tabbata cikin bukhari umar dan khattab ya yi ishara ga abubakar cewa a tara alqur'ani ba da waqa'atul yamama bayan yakin yamama fa tawaqqaf sai abubakar ya tawaqqufi wato bai ce ba zai aiki da shawara ba amma kuma bai ji ta kama jikinsa cewa yayi hakan ba tawaqqufin kenan fa lam yazal umar yuraji'u umar ko bai gushe ba duk bayan lokaci sai ya sake cewa ya kamata fa kai umarni a tara alqur'ani hatta sharaha Allahu sadra Abi Bakr lizalik har Allah ya haskaka kirjin abubakar kan cewa eh wannan fa shawara ce da ya kamata a yi aiki da ita fa arsala ila zaid ibn sabit ya aikawa zaid ibn sabit zaid ibn sabit ya zo a lokacin abubakar din a umar na nan sai zina abubakar ya ce da shi innaka rajulun shabun aqil kai mutum ne wanda yake jarumi sannan mai hankali dan lafazin shab wani lokacin ana nufin saurayi da shi wani lokacin ana nufin jarumi mai hankali la nattahimuk ba ma tuhumar ka game da wani abu na addini wa kad kunta taktubul wahya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin annabi annabi ya aminta da kai ya sa kana rubuta masa wahayi wannan kanta wata taskiya ce ce annabi ya sa ce zanto mai rubutun wahayi dan haka fatatabbi alquran je kai maza ka bibici duk inda alqur'ani yake fajma'uhu ka tara shi wuri guda zaid yace fatatabbatu alqur'ana ajma'uhu min al'usubi sai ne ta bibitan alqur'ani ina taro shi daga jikin tankar dabino inda aka rarrubuta wanda suka rubuta in kana da wannan fankatecen ganyen na dabino da ka rubuta wadansu ayoyi in ce kawo min ayoyin da ke wajen ka in je wurin wannan in karbo min al'usub kenan wallikhaf da wanda suka rubuta akan falalan dutse wasu dore rijal da kuma wanda suka haddace wani abu suna faɗa min abin da suka haddace ina rubutawa فكانت الصحف عند ابي بكر حتى توفاه الله wato wannan takardu da aka tara na rubutaccen alkur'ani sai suka zanto a wurin sayyidina Abubakar har zuwa lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa thumma inda Umar sannan daga baya aka bincike su wajen Umar dan Khattab hayatahu shi ma suna wajen sa har tsawon rayuwarsa thumma inda hafsa sannan aka maishe su wajen hafsa binti umar rawahu al-bukhari mutawwalan imam al-bukhari ya rawaito hadisin yana da tsawo amma malam ya takaita daidai mahallu shahid ne cikin hadisin to a nan gurin abin da yake so ya ce mana um, a lokacin sayyidina abubakar an tara alqur'ani a rubuce gaba ɗayansa an tara shi a rubuce wanda aka dora wannan aiki wato shine zaid ibnu sabit kuma ya bai dogara ga haddasa kadai ce bari in je rubuta wanda da cewa mahaddaci ne kuma annabi ya ce akwai alqur'anin a wajensa har sai da ya karbo abin da ke rubuce kuma yake tambaye wanda suka haddace dan ya zanto kowace aya yadda ya haddace ta haka wani ya haddace ba a samu shakka ba duk ya rubuta to amma a wannan lokacin ba a yi tartibi ba jera ayoyin a ce Fatiha sannan suratul Baqara sannan Ali Imran sannan kawai dai kowace sura akwai ta a rubutanta kamar mu dauka wannan gaba ɗaya nan suratul Baqara ce to gata a nan gurin wannan suratul Nisa ce to gata a nan gurin an hada ta hadaddiyar ta wannan kaza ce to gata a nan gurin wannan haka da aka har hada su gaba daya aka kawo wa Abubakar ma'ana dai ana da abin da in yau an rasa duk hafizai to za a kwafi Qur'anai daga jikin wannan an samu nuska asliya ta alqur'ani mai girma a haɗe gaba ɗaya ba a jin akwai wata aya da aka rasa ina fata kun fahimta shine aikin da sayyidina Abubakar ko hidimar da yawa alqur'ani kenan wato a hada shi gaba ɗaya a wuri guda ba tare da an samu nuri wani abu ya sarwanta ba to shine malaki cewa musulmai gaba ɗaya sun yi ittifaki da Abubakar akan wannan abin da yayi wa duhu min hasanatihi hatta qala alaihi Ali radiyallahu har Ali bin Abi Talib ya ce a'zamu an-nas fil masahif ajran Abubakar wanda yafi kowa na da wajen tara alqur'ani shine Abubakar rahmatullahi ala abi bakar huwa awwalu man jama'a kitab Allah yace Allah duka Abu Bakar shine farkon wanda ya fara hada littafin Allah wuri guda to anan nake so in yi tambihi dangane da abu guda biyu masu muhimmanci abu na farko waɗansu daga cikin yan bid'a sukan yi kokari su wajen daura bid'a gindi sai sai ai hada alqur'ani ma bid'a ne dan ba hada shi a lokacin annabi ba lokacin sahabbai ne aka hada shi idan kun ce kowace bid'a bata ce ba bid'a mai kyau to ya za ku yi da wannan ai shi ma da qur'anin bid'a ne don lokacin abubakar aka hada shi ba lokacin annabawa to kaga wannan jahiltar hakikanin bid'a shine abin da ya kawo wannan domin hada qur'ani ba bid'a bane ba dalili abubakar yana cikin khulafa'ur rashidun wanda manzo Allah ya alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidun ina ba da an fahimta kaga anan gurin wacce magana ta tashi daga aiki sannan ko da ɗaya daga cikin kulafa'ur rashidun ne ya magana magana sa tana da wazani a shari'a idan duk kulafa'ur rashidun suka yi tarayya wajen yadda da ra'ayi guda to waɗansu suna ɗaukan shi nauyin shi daidai yake da ijma'i lokacin da Abubakar ya wannan da shawaran Umar ne kaga an samu kulafa guda biyu kenan Usman na da rai kuma Aliyu na da rai kuma duk su yi inkari ba kaga ijma'i ne na kulafa'ur rashidin to banda wannan duk wani sahabi da ke da rai ba wanda ya yi musu ko inkari ya zama ijma'i na sahabbai gaba daya to amma sai su kafa hujja da wannan wajen halaccin ko maulidi ko na abin da yake cikin abin da ake ce musu bid'a ne to a nan gurin idan kana da abin nan dabarar magana sai ka ce to na yadda ka ce wannan bid'a ce mai kyau to shi kuma maulidi mai kyau ce ko mara kyau ce dai idan kana son zama mai kyau shi ma sai zanto Abubakar din ne yayi shi ko Umar din ne ko Usman ko Aliyu ko idan ko ba ɗaya daga cikin su ne mai shi to ba zai zama mai kyau ba na yadda duk bid'a da aka kirkiro lokacin Abubakar na sallama bid'a ce mai kyau to wanda aka kirkiro bayan shuɗe Abubakar da Umar ba kaga anan gurin magana ta tashi daga aiki sai dai a shiga wani lantar na daban da wannan fa idan ma ala farda annahu bid'a in ka ma sallama to ballanta naka mai zana faɗa bayani ya nuna menene wannan ba bid'a bace abin da yake jima'in sahabbai ya zaka kira shi da su ma bid'a na'am marhala ta ana jin tabbihi na biyu shine yadda Ali bin Abi Talib ke yaban Abubakar shi'a suna kokarin su nuna cewa akwai fada tsakanin Ahlul Bait da sauran sahabbai musamman ma akwai kwantacciyar gaba tsakanin Abubakar da da Aliyu tunda shi Aliyu ne ya kamata ya zama shugaba tunda shi aka yi wasiti amma daga baya Abubakar ya kwace masa da haka ya zalunce shi ba haka shi'a suke kawo hoton abun ba to gashi Aliyu yana addu'a ta kirki gawa da sayyidina Abubakar wanda yana babu gaba tsakanin su yana cewa rahmatullahi ala Abi Bakr ko awwalu man jama'a kitaballahi kaga wannan yabo ne yake masa wanda ya nuna suna tare da juna ba abokanan gaban juna bane ba zurriyata ba'dha min ba'd na al marhalatu thalitha fi ahdi amir al mu'minin Uthman ibn Affan radiyallahu anhu fi sanati al khamisati wal 20 وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب بحسب اختلاف بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي أيدي الصحابة رضي الله عنهم فخيفت الفتنة فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا wannan marhala ta uku ta tara alqur'ani ita ce wadda aka yi a lokacin sarkin mammanai Usman dan Affan a shekara ta 25 bayan hijira sababin hakan ko shine ikhtilafun nasu fil qira'a mutane ne suka rinka yin sabani a cikin qira'ar qur'ani sai wannan ya karanta da wata qira'a wannan ya karanta da wata qira'a an gane ko bi hasbi ikhtilafi suhufi allati fi aidi sahaba gurgurdan yadda ake samun sabanin da ke na takaddun da ke hannun sahabbai fa khifatul fitna sai aka tsoron kar fitna ta faru fa fa amara usman an tujma hadhihi as-suhuf fi mushafin wahid li'alla yakhtalifa an-nas fa yatanazawu fi kitabillahi ta'ala wa yatafarraqu usman yace duk a hada waɗannan takaddu na mushaf da ke hannun sahabbai a fitar da kofi daya wanda za a lalunta kowa in yana so sai dai kwafa daga jikin wannan kofi din guda daya wato kar ku manta lokacin abubakar da aka haɗa kofi ɗayan nan aka ajiye shi an ajiye shi ne kawai don ya zama in na hannun kowa ma ya ɓata ga wani a ajiye a hannun gwamnati wani da daga cikin a ciya shi daga cikin abin da gwamnati ya kamata ta bayar da muhimmanci akan su tsarewa mutane addinin to amma bai hana a samu kofis a hannun sahabbai ba ɗaiɗaikun su to kaga kofis ɗin da ke hannun sahabbai rubutun wani a iya samun kuskure duk da abin da ya haddace kaga ya sha wannan da abin da ke rubuce to wannan sai ta sa aka rika samun sabani wajen kira'a wannan kira'a sa daban wancan kira'a sa daban kuma sabani da baka iya tantance wace ce kira'a sabita wace ce wadda ta cika sharuɗin karba wace ce bata cika ba to don jin tsoron haka sai tunanin ya kamata kowa ya kawo nashi a fitar da kwafi guda ɗaya kowa ya kwafa daga cikin wannan kwafin wanda zai sa sabanin da za a samu irin sabanin da ya halatta ne ba wanda bai halatta ba fa fi sahih bukhari ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينيا وأذربيجان وقد أفضاه اختلافهم في القراءة فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلف أن يختلفوا في كتاب في الكتاب.
في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها ثم نردها إليك ففعلت فأمر زيد بن فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسقوها في المصاحف ممتاز.
وكان yace ya tabbata cikin bukhari wa zai fata min al-yaman ya je wurin usman bayan ya dawo daga bude kasar armenia da azerbaijan can cikin tarayyar soviet da ta rushe wanda ke nuna himmar sahabbai ka duba daga madina har sun kai musulunci can kuma ba wani lokaci mai tsawo ba lokacin usman dan affan sun je azerbaijan sun je armenia wani ba karamin abin da sannan na nuna mana tarihin shigar musulunci wancan wurin ashe tarihi ne mai tsanci wannan zai ja ka ka gane irin barnar da mulkin gurguzo ya wa musulmi ba kankanwa bace ba tsawon shekara saba'in da mulkin gurguzo ya a rasha ba karamin barna aka yi wa al'ummar musulmi ba وقد أفزعه وقد أفزعه اختلافه fil qira'a wato sabanin da suke samu wajen karatu ya ya tsorata shi kwarai fa qala sai ce ya amiral mu'minin adrik hadhihi al ummata qabla an yakhtalifu fil kitab ikhtilaf al yahudi wan nasara ka kai dauki ga al'umman nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai wani abu tun kafin su yi sabani irin sabanin yahuda game da littafin su ko nasara game da littafin su sai Usman dan Affan ya tura wajen Hafsa yace an arsili ilaina bil mushaf yace qur'anin da ke wajen ki ajira Allah ai ko mana shi nan sako hafil masahib za mu kwafa a cikin waɗansu takaddun sun mana rudduha ilaiki sannan mu dawo miki da naki ki ci gaba da ajiyewa fa amara zaid ibn sabit wa abdullah ibn zubair wa sa'id ibn al-as a fa fa'ala ko sai ta aika sai ta aiko din aka kwafa fa amara zaid ibn sabit wa abdullah ibn zubair wa sa'id ibn al-as wa abd al-rahman ibn al-harith ibn hisham fa nasakhuha fil masahib waɗannan mutane gaba ɗaya su suka taru suka kwafi waccan takardu da ke hannun na na hafsa sai ce mai wa kana zai كان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين وكان ƙurashi eh ƙurashi yin nan قرشيين وكان عثمان وقال عثمان للرهة الثلاثة القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم لما روى أبو داود عن لما علي روى ابن أبي داود لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال والله ما فعل الذي فعل ما فعل الذي ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملئ منا قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكن فرق فرقة فرقة ولا اختلاف قلنا فنعم فنعم ما رأيت ممتاز ممتاز zaid bin sabit mutum ne ba ansare wato mutumin madina su kuma sauran waɗancan ragowar uku abdullahi bin zubair da sa'id bin al-as da abdurrahman bin al-haris bin hisham qurayshawa ne da haka sai usman ya faɗa wannan tawaga ta qurayshawa su uku yace idza ikhtalaftum antum wa zaid bin sabit fi shay'in min al-qur'an in kun yi sabani ko da zaid wajen wata kalma ta al-qur'ani faktubuhu bi lisan quraish sai ku rubuta da yadda qurayshawa suke faɗa saboda akwai kalmomi na larabci wanda su ma laraba ana samun bambanci a wurin su kamar wanda ake samu a cikin hausawa tsakanin hausar kano da hausar sokoto ko ta daura ko ta katsina ko ta wani garin ka ji kalma ɗaya ana faɗanta da wani yare na daban Eh, shekaran jiya shekaran jiya muna tare da malam abubakar jibril limamin farfaru a wani taro da muka yi a a- a gusau yake so ya ya zo lai kanawa wa- wa- wa- wai wani baka ne ya zo sokoto an ce shine alwali ne Ya- zai zai nemi aure yace muna nema yace a'a mu wannan idan an ce nema zana za a yi yace sai kace muna bida to kaga Allah ɗaya gari banban za ka ta zuba nan labaran a wajensa masu abin nan da sauransu shi a wurin sauye ce gaba ɗaya Kano ba ba Hausa ba ba Hausa bane ba ce dai kawai dai waɗansu mutane ne masu jin Hausa sama sama amma ba kuka ce me hujjar ka yace a yace a garin a garin mutane ba a samun unguwarsu dan garin nasu ne gaba ɗaya yace idan ka je Kano akwai Hausawa wannan ya nuna mutanen garin ba Hausawa bane ba sai aka samu unguwa sunanta Hausawa ala kulli halin yadda ake samun bambanci tsakanin ya a cikin lugha daya ana samu a larabci to ya an samu bambanci a cikin wannan balarabe su a larabcin su kaza ne kaza ne sai wasu ba ne ce ku rubuta shi da qurayshawa tunda galibin qur'ani da qurayshanci ya sauka akwai wadan sai dukan amma qurayshancin ya fi yawa ina ba- ina fadan kun fahimci wannan fa inna fa inna ma nazala bi lisanihim fa fa'alu sai suka yi hakan hatta idza nasakul suhufa fil masahif sai ku kofi wannan takaddun gaba daya a cikin waɗansu takaddun su radda Usman sofa ila Hafsa sai aka maida na na Hafsa wanda ke wurinta wa arsala ila kulli ufuqin bi mushafin kowace ƙasa daga cikin manyan garuruka a wannan lokacin da su Kufa su Basra su Yaman da su Makka da Madina ko ina sai aka tura da kwafi na wannan alqur'anin wanda shine gwamnati yanzu ta amince da shi a matsayin daya dayan kwafi sai dai kowa ya kufa daga jikinsa amma da da kwafi sun yawa akwai wanda aka rubuta daidai akwai wanda aka yi kuskure to sai ya aika kowane gari da kwafi daya min ma na sako cikin abin da wancan marubuta suka rubuta wa amara bima siwa min alqur'ani fi kulli sahifa duk abin da aka rubuta a wata takarda wanda ba wannan ba aw mushaf ko wani hadaddan qur'ani wanda ba wannan ba sai umarni an yi hurak a kona su gaba daya dan a mayar da asalin kwafin wancan clean one din وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنه Uthman bai yi wannan dankalin kansa ba sai da ya nemi shawarar sahabbai suka amince kaga dai wannan daidai ya sake zama mai ijma'i don wannan ina ƙara jaddadawa don saboda ba na so ma mu kai wani dogon cewa ai wannan wani fararen abu ne ko a ce masalihul mursala ko a ce menene kawai mu dauka ijma'i ne duk da tarihin ijma'i shine duk abin da musulmai suka yi ittifaki a kansa bayan annabi ya bar duniya abin da ya shafa dini wa huwa littifaqu min mujtahidil ummati min ba'di wafati ahmadi kaga ya magana ta riga ta kare mujtahidai sun yi ittifaqi kan wani abu bayan annabi ya bar duniya shine me ijma'i shike wannan ya zama ijma'i kenan kai mu tsaya muna dogon bayanin masalihul mursala ce wani bai gane meye masalih bai mursala ba a yi ta dogon bayani wani ya ce ya bid'a ce hasana bid'a ce wace ce kawai ijma'i ne na sahabbai da'awar cewa abu kaza bid'a ne ma wannan bai mata so ba kwata kwata
to daga nan gurin yake ce da bayan ya shawarci sahabbai yace lima rawa ibn abi daud an ali ibn abi daud wani malami ne shi daban abu daud daban ibn abi daud yana da littafi mai suna al-masahif tarihin rubutun alqur'ani ya ce ko wadansu ababai da suke da alaka da haka an karɓo daga aliyu annahu qala wallahi ma fu'ila allazi fu'ila fil masahif illa an mala'in minna ko wallahi ma fa'ala allazi fa'ala fil masahif illa an mala'in minna abinda usman ya aikata game da masahib yasa aka kwafi kwafi daya kuma aka yi kwafi daban da aka aika kowane gari wallahi ba dan ra'ayinsa bane ba da yaddan mu ne kaga wannan wata shaida ce da ke nuna ma ba rigima tsakanin baqiyatu sahaba wa ahlul bait ahlul bait ba sa rikici da sauran sahabbai yace ba da karan kansa bai da an mala'in minna taron mu musu habai mun yadda kala yace ara an najma an nas ala mushafin wahid fala takum furqa yace ganin nake ya kamata mu hada mutane kan qur'ani daya ta yadda ba za a samu sabani ba rarrabuwa wala ikhtilafun ko sabani a cikin karatu sabanin da zai bata mana kullu sai muka ce fa ne ma ra'ayta ma dalla da wannan ra'ayi naka wato duk muka amince kaga yanzu mai jima'i kenan in kala mus'ab وقال مصعب بن سعد أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقها المسلم وافقه المسلمون عليها وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد وذلك أنه لم يظهر أثر أثر لاختلاف قراءتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد yace Mus'ab ibn Sa'ad yace na riske mutane mutawafirina da yawan gaske shine mutawafirin ina haraka Usman al-Masahib lokacin da Usman dan Affan ya zauna ko wanda takaddu waɗanda bayan an kwafi waɗancan kwafi na alkur'ani da za a dogara a kansa ba a jaba hun zalik duk mutane abin ya ba su sha'awa cewa lalle wannan ya riga ya toshe kofar wata fitina aw qala ko kuma yace lam yunkir zalika minhum ahad ba wanda ya inkari wa huwa min hasanati amirul mu'minin Uthman ibn Uthaymeen yace wannan yana daga cikin hasanat da amirul mu'minin yayin shine Uthman dan Affan allati wafaqahu almuslimuna alaiha wanda duk musulmai sun yi ittifaki da shi a wannan lokaci ba su saba masa wa kan mukammilatan li jam'i khalifati rasulullah sai zanto wannan abin da yake kamar ya kammala ya karasa yunkurin da sayyidina Abubakar ya tara alqur'ani wancan ya faro wani abu wannan ya zo ya karasa wal farqu bayna jam'ihi wa jam'i Abi Bakr bambanci tsakanin hadawar Abubakar da hadawar Uthman annal gharada min jam'ihi fi ahdi Abi Bakr manufar da ta sa aka hada alqur'ani lokacin Abubakar ta kayyida alqur'ani kullihi majmu'an manufa ce ta ya kamata a samar da alqur'ani gaba daya a rubuce a wuri guda fi mushafin hatta la yabi minhu sai har yadan to wani abu bai salwanta ba dole an yi hamilan nasu alal istima'i ala mushafin wahid amma bai ce dole kowa da shi zai aiki ba shi dai ya aje wannan kofi dan ko an rasa hafizai dai ga dai kofin da za a iya zuwa kwafa daga shi وذلك انه لم يظهر اثر لاختلاف قراءاتهم يدعو الى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد dan a lokacin Abu Bakar radiyallahu anhu ba wani sabani da ya bayyana cikin mutane wanda zai sa a tarsasa su cewa kowa ya zo bi koyarwar Qur'ani daya ba a samu wannan sabanin ba dan haka kawai abin da yake so dai a samu cikakken Qur'ani a hada wuri guda wa ammal gharad wa ammal ghardu fi jam'ihi fi ahdi Uthman radiyallahu anhu فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات yace amma manufar hada shi a lokacin Usman ko shine taqayyidul Qur'ani kullihi majmu'an a rubuce Qur'anin gaba ɗaya a hada wuri guda fi musafin wahid a musaf a Qur'ani daya yahmilu an-nasa alai alal ijtimai alaihi kuma a tursasa mutane su kowa ya ijtimai a kansa li zuhuril athar al-mukhif bi ikhtilaf al-qira'at saboda wani tasiri mai firgitaswa ya bayyana a sakamakon sabanin kira'a da ake samu wannan yawa wannan inkari wannan yawa wannan inkari kuma galibi daga wajen waɗanda ba su san ba wacce ce kira da ta tabbata wacce ce wadda ba ta tabbata ba amma idan aka hada shi a wuri guda kaga kira da ta tabbata kenan kadai za a karanta wa qad zaharat وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى مصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه متفقاً.
متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير لم تعبث به أيد المفسدين ولم تطمسه أهواء ولم تكن نصف ولم تطمسه أهواء الزائغين فلله الحمد رب الع- رب السماوات ورب الأرض رب العالمين yace hakika sakamakon wannan hada alqur'ani wuri guda shine babbar maslaha ta faru ga musulmai na haduwar kan al'umma din da haduwar kalmar su wa ululul ilfa da faruwar sabuwa tsakani da juna tunda duk qur'an nam ya zama daya wanda fa bihi mafsalatun kubra kuma babbar mafsala ta kau min tafarqul umma kamar rabuwar al'umma wa ikhtilafil kalma da rabuwar kalma wa fusuwul bagda wal adawa da faruwar kiyayya da gaba duk wannan ya kau wa qad baqiya ala ma kana alaihi hatta al'an qur'anin ya ci gaba da wanzuwa akan yadda da yake har ya zuwa yau muttafaqan alaihi bainal muslimin musulmi gaba ɗaya sun yadda wannan shine qur'anin mutawatiran bainahum wanda suka karbe shi ta hanyar tawaturi ya talaqahu as-sadiru anil kabir wato ma- yaro ya koya a wajen babba lam ta'abad bihi aidil muslimin hannayen mabarnata ba su yi wasa da alqur'anin ba dan Allah ya bashi tsaro walam tatmisu ahwa'uz za'izin soye-soyen zukatan halakakku ba su bice hasken alkur'anin ba wallahi alhamdu rabbil samawati wa rabbil ardi rabbil alamin alhamdulillah to ina ganin um, inda muna so mu ci tazara mai yawa a littafin ya kamata a ce yau da safe a wai kuma yau da safe yau da yamma mu samu ko da awa ɗaya ne ko da waɗansu mintuna to wannan zai ba da dama kila gobe mu karasa da safe insha Allah eh ina ga in in za mu daure a ce kowa hudu ta masa anan to zai kyau tunda ana sallah ne dai uku da rabi ko insha Allah idan dai hudu ta mana anan muka fara kaga biyar biyar da wani abu zai zanto mun ci tazara mai mai yawa da izinin ubangiji Allah ya taimaka mana na'am eh
شاورني
wai mai jami'in azhar da asar yanzu wato don abin da tsarin abin a karan fara dama za mu ga waɗansu ababai waɗanda kila a nan gaba in mun tashi idan Allah ya ba mu gamdakatar za mu gyaggyara su da izinin ubangiji kaga kila wani lokaci idan za mu yi din sai mu yi tsarin da kuma abincin ne mu ci ana ko ba haka ba za mu yi tsarin da abinci da komai amma masu abinci za a samu waɗanda za su zo waɗanda da an gama a ci abinci a ɗan bayar da wani lokaci wanda zai je gida da awa ɗaya ko minti talatin wanda zai je ya ya shiga wani ɗan ƙaramin itikafin sa na rabin awa ko minti arba'in to amma a yanzu da ina ganin dan tunda mu riga ba wanda yi ni da wannan shirin ina ganin yana da kyau mu je mu dawo karfe hudu ba wani damuwa malam malam malam shi abin da ke cewa ba Mm.
wai mai jihana yanzu mai jami'a tsakanin maza da la'asar eh kawai sai da mutu abin da za a je gida a yi cin abinci da dawo. Alhamdulillah wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa قال فضيلة الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن محمد بن ناس محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جناته قال في كتابه ال... قال في كتابه أصول في التفسير التفسير التفسير لغة من الفصل وهو الكشف عن المغطى وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ولقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة من الإنزال من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتع- ويتعظوا بما فيها والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد مجرد الألفاظ لا وصار مجرد الألفاظ لا تأثير لها ولأنه لا يمكن الاستيعاب بما في القرآن بدون فهم معانيه ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مالك التفسير لغة من البصر وهو الكشف عن المغطى وتلفظ التفسير ba cikin harshen larabci wa huwa al-kashfu anil mughatta wato yayi wani abin da yake rufe al-kashfu anil mughatta wa fil istilah a cikin salon zance na malamai abin da ake kira tafsiri bayanu ma'anil qur'an al-karim wato bayyana ma'anonin al-qur'ani wannan a bisa takaicen takaicewa kenan malam yayi ta'arifin tafsiri وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته إلى آخر الآية وقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها waɗannan ayoyi guda biyu malam ya kafa hujja da su wajen wajabcin koyon tafsiri to ta ina za mu fahimci haka wajhu dalalati min al-ayati al-ula anna Allah ta'ala bayyana anna al-hikmata min inzali hadha al-Qur'an al-mubarak an yatadabbara an-nasu ayatihi wato Allah ya bayyana mana a cikin ayar farko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun cewa um, hikimar saukar da alqur'ani shine mutane su kula da ayoyin alqur'ani din wa yatta'izu bima fiha su dauki wa'azi a cikin su wa tadabburu abinda ko ake nufi da at-tadabburu huwa ta'ammul shine kulawa da lura fil alfazi dangane da lafazi na alkur'ani lil wusuli ila ma'aniha dan mutum ya gane ma'anar ya kalli kowane lafazi ba kallon ido ba kallo na zuci da ido kallo na ido dan ya ga haruffan da lafazin ya kunsa kallo na zuci dan ya yi kokarin hararo ma'anar wanda karkashin kalato ma'ana ne zai gane kuma me ake nufi da zancen in har mutum ya san harshen da aka rubuta zancen da shi fa idza lam yakun zalika idan ko har mutum ba zai haka ba kawai zai karanta alqur'ani ne ya wuce babu wannan tadabbur din babu wannan ta'ammul din la yabhasu anil ma'ana wa la yahtammu bil ma'ana fatat al hikmatu min inzal al qur'an to hikima saukar da alqur'ani ta ta ta ta sarai kenan babu wata hikima kenan wa sara mujarrada alfazil la ta'sira laha sai qur'ani ya zanto lafazi ne kawai da baki ke furtawa wanda baya da tasiri wajen canja halayyar mutane in dai har ba a san ma'anarsa baya aiki da ita kaga a yau kan jama'a suna da bukatan su san cewa lallai hikimar saukar da alkur'ani shine a san malonan a yake da su domin galibin al'ummar musulmi ko a birni ko a ƙauye galibi waɗansu sun ɗauka hikimar saukar da alkur'ani shine kawai a roƙi Allah da shi haka idan mutum ya sabon gida da a sauke masa alkur'ani har yau duk wanda yake karatu ba ba za a gushe ba ana tambayarsa sai wace addu'a ce maganin kaza a cikin alkur'ani a kawo wata aya ce wannan maganin farin jini wannan aya ce maganin kasuwa wannan maganin kaza kaga har yanzu mutane ba su san me yasa aka saukar da alqur'anin ba wato kamar shi littafi ne na addu'a kawai aikin sa kawai mutane su karanta shi su roki Allah da shi amma ba su yi aiki da shi ba ko ba su fahimci ma'anar sa ba to wannan dalili na farko kenan wali annahu la yumkinu al-itti'az ma fi al-qur'an sannan kuma baya yiwa mutun ya wa'azu da abin da ke cikin alqur'ani biduni fahmi ma'anihi ba tare da ya fahimci wa'adar ba tunda an ce liyadabbaru ayati وليتذكر أولي الألباب التدبر شيني التأمل للوصول إلى فهم المعنى الاتعاظ شيني دوكا وأزي يزنتو sau yadda ka karanta Qur'ani sau yadda Al-Qur'ani ya canja halayenka ayyukanka da maganganunka to kaga wannan ba zai yi ba in baka san ma'anarsa ba to wannan ne ya nuna ashe sanin ma'anar ya zama wajibi kenan akan kowane musulmi mace ko namiji wa wajhu dalalati min al-ayati ath-thaniya amma fuskar kafa hujja da aya ta biyu a fala tadabbarun al-qur'ana ma ala qulubin aqfaluha wajen wajibcin koyan tafsiri anna Allah ta'ala wabbakha ulaika alladhina la yatadabbarun al-qur'an ubangiji ya kwabi waɗanda ba sa lura da alqur'ani kawai suna karanta lafazin wa ashara ila anna zalika min al-ikfali ala qulubihim kuma yayi ishara zuwa ga wannan din dalili ne da ke nuna cewa zukatansu a kulla suke wa adami wusul al-khair ilaiha ta da al-khair ba zai shiga ba da yace afala tadabbaruna al-qur'an am ala qulubin aqfaluha lafazin a aga hamzatul istifham ce fa fa'ul ataf ce la yatadabbaruna kaga wata jumla ce daban la yatadabbaruna al-qur'an dan haka babu yanda za a yi a samu hamzatul istifham a sami fawal atafi kuma ya zanto fadan nan kabar kamar ta yi atafin hamzatul istifham akan wancan jumla dole akwai wata jumla da aka shafe kin to shi yasa suke kaddara ta da cewa ayuriduna anil qur'an fala yatadabbaruna alquran ayuridun shin mutane sa rika kawar da kai anil qur'ani su gane alqur'ani fala yatadabbaruna ba sa kulawa da ma'anarsa don in ban kaddara wannan jimlar ba babu yadda za a yi ma'ana ta fito ta ayar ina fatan kun fahimta dan ba za a yi atafin hamzatul istifham kadai akan jumla a kawo fawal atafi a tsakiya ba tare da an kaddara wata jumla ba kafin ta am ala qulubin aqfaluha am dinna ita kuma kaga muttasila ce kaga ya zanto ma'anar ta bal kenan am ala qulubin aqfaluha bari kamar akwai murfi ne akan zukatansu ma'ana in har ba sa lura da alqur'ani ba sa fahimtar abin da qur'ani ke cewa to wannan ya nuna akwai murfi akan zukatansu da alkhairi ba zai shiga ba alamar ba mu kulli a zuciyar dan adam shine idan yana lura da ma'anonin alqur'ani kuma suna ƙara gyara halayyarsa amma mutukar baya tadabburi wajen karanta alqur'ani to akwai makulli akan zuciyarsa kenan Allah tsare mu to kaga wannan ko akwai dole firgici kenan kuma wannan ya nuna wajibcin koyan tafsirin alqur'ani kenan sai ce mai wakana salafu وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به فإن الأمل بما لا يعرف معناه غير ممكن idan an ce salaful umma kai tsaye wanda lafazin ke fara gaskatuwa a kansu sune sahabbai daga nan sai tabi'ai Bala ya ce magabata cikin wannan al'umma sun kasance akan wannan hanya akan wannan hanya wadda take wajibi ne binta wato koyan alqur'ani ya ta'allamuna alqur'ana alfazahu wa ma'anihi suna koyan alqur'ani lafazan da ma'anar lafazin ta yadda za su iya karatun shi ma'ana kuma ta yadda za su san ma'anarsa li'annahum bidhalika yatamakkanuna min al'amal bil qur'an domin ta hanyar haka ne kada za su iya yin aiki da alqur'ani ala muradillahi bihi gurgudan yadda Allah yake so a yi din fa innal amala bima la yu'rafu ma'anahu ghayru mumkin yin aiki da abin da baka san ma'anarsa ba ba zai yiwu ba kamar a zo a kafe wata sanarwa da yaren cana a kofar nan gurin lokacin da zamu shigo mu zo mu gani an yi irin wutsul wutsul din nan na yaren cana abin da ake nufi yadda kuka zauna da safen nan ba yadda ku zauna da yamma sai dai gobe da safe kaga a ce mu aiki da wannan sanarwar don ba ma jin yaran wani ma sai ya jingina da wannan din sannan zai shigo ba ruwan shi da abin da aka rubuta tun da bai san ba da sama to ta Allah zai kallafa mana alqur'ani ya kallafa mana yin aiki da alqur'ani in ba mu san ma'anarsa ba ya zami mai aiki da shi aiki da shi ba zai yi ba sai an san ma'ana to sanin ma'ana kuma shine sanin tafsiri ashe koyon tafsiri ya zama wajibi kenan wato wannan ke nuna wajibcin ashe yadda kowane gari dole a samu likita dole kowane gari a samu mai tafsiri dan muhimmancin mai tafsiri din ya fi muhimmancin likita dan likita yana gyara gangan jiki ne ko mai tafsiri yana gyara zuciya ita kuma zuciya ita ce idan ta gyaru jikin ya tsira in ta lalace jikin ba ba wani tsira da zai ran tashin kiyama ina fata an fahimta to kaga wajibcin samuwar wato a samu mutane da za su yi takhassusi a cikin ilimin tafsiri yana da muhimmanci sosai وقال أبو عبد الرحمن السلمي وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلم يتعل- يتعلموا بما في ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا Abu Abdurrahman Salami shine Abdullahi ibn Habib ɗaya daga cikin tabi'ai ne yace haddathana allazina kanu yuqri'una alquran waɗanda suka kasance suna karantar da mu alqurani sun ba mu labari kaman wa cikin su ka Usman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghayrihima labarin da suka ba mu me kunsa annahum kanu idza ta'allamu min annabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin sun kasance in sun koyi aya goma daga wajen manzon Allah la yujawizuha lam yujawizuha ba sa wuce su hatta ya ta'allamu wa fiha min al-ilmi wal amal har sai sun koyi abinda ayoyin goma suka kunsa na ilimi da kuma aiki qalu dan haka sai suka ce fa ta'allamna al-qur'ana wal ilma wal amala jami'a lokaci guda muka koyi karatun da ilimin da kuma aiki a hada da juna ba a ware ba kaga a yanzu muna da bukatan wannan salon wajen karantar da alkur'ani mai girma salon a iya karatu a san ma'ana kuma a yi kokarin ɗora mutane wajen aiki da su kila karatu mutane na iya koya bai ɗaya lokaci guda haka kuma fassarar ma'ana suna iya koya lokaci guda bai ɗaya aiki ne kuma sai taufikin ubangiji ba ka iya cewa ɗaliban da suka koya aya goma su goma lafazin kowa ya iya a tajwidance kuma ka koya musu ma'anar suka rike kuma ya zanto kowa sai ya aiki da ita kila dai ne zai aiki da ita tara sun dai karanta sun samu ilimi kila biyu ne kila uku gwargwadon yadda kowa Allah ya masa taufiki to amma dai tasirin wannan salon wajen karantarwa ya fi tasirin mutum ya sa qur'ani gaba ya ce har sai ya haddace kafin daga baya ya zo ya faro ma'ana daga fari don hardar ba ita ce abin da za ta tara masa falala ba sai in ya san ma'ana hadda hada da sanin ma'ana shine babbar falalar da mutum zai samu wannan asar na Abdullahi bin Habib Abu Abdurrahman Sulami ibn jarir tabari ya toshe asar ne wanda ke sahihi ya inganta cewa ya faɗi wannan magana daga nan sai ce me
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعانة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يسترشحوه wala yas
تشرحوه na'am ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام, دين دي وقيام دينهم ودنياهم wannan magana ta ibn timiya tana da muhimmanci yana malam ya kawo ta dan ya kafa hujja da ta kan cewa fahimtar wajibi ne a koyi tafsiri wannan fa fahimta ce da daddaya a wajen malamai dan ga ibn timiya abin da ya faɗa tun da yace wal adatu tamna'u an yaqra qaumun kitaban a al'adance al'ada ma kadai tana hana waɗansu mutane a ce su karanta wani littafi fi fannin min ilmi a cikin wani fanni na ilimi ka tubbi kamar likitanci wani ya karanta littafi game da medicine wal hisab ko lissafi wala yastashrihu amma kawai su karanta littafin ba su nemi sharhin sa ko bayanin sa ba a wurin kowa ta iya yiwa dalibi kawai je ya samu wani littafi na medicine dan yana karanta medicine a university ya samu wani littafi na chemistry ko na me ya je ya karanta shi kadai baya neman bayani a wajen malami kuma ya fahimce shi ko kuma ɗalibin da yake so ya takassus a cikin lissafi ya je ya samu wani littafi na mathematics kawai ya je ya zauna gida ya tare ya ta karatu shi kadai baya neman sharhi wajen wani malami wala yastashrihuhu ba sa ai la yatlubu sharhahu min ghairihim ba zai yi ba a al'adance duk wani littafi a kowane fanni ne sai ka nemi wanda ya iya dan ya koya maka shi sai ce to fa kaifa bi kalamillahi ta'ala idan haka ne to ya game da littafin Allah ko maganan Allah alladhi huwa ismatuhum wanda shine tsaro ga su mutane in sun yi aiki da shi wa bihi najatuhum kuma da shine za su samu tsira wa sa'adatuhum da kuma arzikin su wa qiyami dinihim wa dunyahum kuma akan koyarwar littafin ne za su tsayar da duniyar su da addinin su gaba daya ma'ana in ya zanto wani fanni na bukatar sai ka nemi sharhin sa wajen wanda ya san shi ya koyar da kai to min babu aula littafin Allah ya kasance ka nemi wanda ya san sharhin sa dan ya karantar da kai ka fahimce shi kuma in ya zanto wancan wajibi ne dan gyara rayuwa to wannan wajibi ne dan gyara rayuwa har da addini Eh, koyon waɗancan waɗansu ilmomi likitanci da sauransu wajibi ne wajen gyara rayuwa in ba da su ɗin ba rayuwa ba za ta gudana ba to shi kuma koyon littafin Allah wajibi ne wajen gyara rayuwa ɗin da addini a haɗe in ba da shi ba da rayuwar da addinin duk ba za su yi daɗi ba na'am ويجب على أهل العلم أن يبينون أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة لقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة Jamil. Idan ana son ko tafsiri ko ilimin sa ya to wajibi ne masu ilimi su karanta. Da idan an samu wanda yake son ya koya ko mai karantarwa yake kaga ba za a iya koya ba kenan. Da haka sai ce wa yajibu ala ahlil ilmi. Ya zama wajibi ga ma'abota ilimi an yi bayyinuhu lin nas su bayyanar da wannan ilimi ga mutane. An tariqil kitaba in ma ta hanyar wallafa su rubuta littafi aw mushafaha ko da baki. Sanya darasi loto loto da za a rinka yi wanda ya shafi wannan ilimi. me yasa muka ce wajibi ne akan su li kaulihi ta'ala dan Allah ce wa idza akhadha Allahu mithaqal ladzina utul kitab tun lokacin da Allah ya rike alƙawarin waɗanda aka baiwa ilimin littafi utul kitaba ai utu ilmul kitabi kin in littafin ne gaba daya ba su aka ba annabin aka ba amma su an ba su ilimin sanin sa aka ce Allah ya ce da su la tubayyinunahu linnas lalle ne ku bayyanar da wannan littafi ga mutane wala taktumunahu kar ku boye shi wannan aya bata shafi ahlul kitab kadai ba ta shafi dukkan wanda ya san ilimin wannan littafi saukakke wajibi ne bayyana shi ga mutane don su san ma'anar shi to kuma wani lokaci ba sai jira za ka yi ba sai mutane sun ce zo ka koya mana ko sun zo sun yi sallama za su koya wani ai ba zai taba koya ba daga nan har ya mutu yana nan kuna tare amma kan ne zaka bi hanyar da zaka tallata ilimin tun mutane ba sa sha'awar su har su sha'awar shi kuma ka ja hankalin mutane su koye shi amma in kana jira ne har sai sun zo sun koya to ai ba su san kimar abin da ke wurin ka ba ballantana su koya akwai wata wata magana take faɗi da wani malami ibn abdul barri kawo ta cikin jami'in bayan ilmi fadli wani ne yake tambayar wani malami yace ka ce ilimi ya fi kuɗi daraja yace gwarai da gaske yace to me yasa muke ganin malamai a kofar masu kuɗi ba ma ganin su masu kuɗin a kofar malama yace wannan ke ƙara nuna maka darajar malama su sun san falalar kuɗin da haka suka je shi kuma da yake bai san darajar ilimi ba da haka bai zo jan su ba wannan baya nuna suna ɗauka wai kuɗin ya fi ilimin a'a sun san kuɗi na da yar falalarsa koya in suka je suka nema dan bukatun su shi kuma wancan da yake jahili ne bai san muhimmancin ilimin ba da da Allah shahid da nan gurin shine idan ka je sai an zo za a koya a wajen ka to wadansu ba za su yi karatun ba tunda ba su san kimarsa ko darajarsa وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين الفاظه ومعانيه idan an ce a bayyana littafi ga mutane ya shafi bayani iri biyu bayyana lafazin sa ta yadda mutane za su iya kira'a da karatun sa wa ma'anihi da kuma bayyana ma'anonin sa ya kamata malamin ya zama daya zai fi tsari idan ya zanto malamin da zai koyar da qur'ani a karance kuma shi zai tsora fassarar sa zai fi tsari misali in dauka cewa ina da darasi alhamis da juma'a duk ranar alhamis zan ɗora aya goma ta alqur'ani ranar juma'a kuma in fassara wa ɗalibai ita ni da kaina amfani na riga na san ina zan kamo ina zan tsaya amma idan ya zanto wani kila karatun ya iya bai iya sanin sai a yi ta'awun wanda zai wanda zai zo ya koyar da alqur'anin da tajwidin rannan kawai karatun za a yi da tajwidi da hukunce hukuncen nuna sakina wa tanwin almimu sakina algunna wane ne almudud makharijul huruf sifatul huruf alwaqf alibtida alwasl wal qat' wa kaza wa kaza ila akhirih alamat alwuquf wal ibtida to washe gari kuma sai zanto kawai za a yi bayanin ma'ana ne a yi bayani a fassara lafazan daidaikun kalmomi a san su a Hausa sannan menene a dunkule kowace aya take nufi me alakar ayar da wadda ta riga ta ko wadda take bin bayanta yadda gurgurdan fahimtar mutanen duk inda aka yi darasin awa ɗaya kan a wannan za a kosar da ayoyi goma da bayani ta yadda wanda ya iya karatu su ji da tilidi yau ya san fassara su ba karamin karuwa zai a cikin rayuwar shi to wannan tsarin da zai yi kyau inda a ce za a samu waɗansu zamzara su kawo wa koyar da alkur'ani juyin juya hali a Najeriya. domin koyar da alkur'ani yanzu tsangaya ce kawai ta koyar da karatu koyar tsangaya ba za ta kirgo ba a kasar kano a kasar borno badawai ina ne da sauransu kowane gari kaje zaka samu akwai ɗaya tsangaya ta makarantar allo da ba za ka rasa gardawa hamsin nawa ko wani makamancin haka ba wanda sun haddace alkur'ani to shi malamin tsangar da zai dai ta'awuni tsakanin shi da kuma wanda zai rika fassara kaga sai a fito da wani sabon tsarin karantarwa ba lalle bane ya ci nasara in an fara aiki da shi nan da shekara goma ma wai jama'a su karbe shi amma yadda aka karɓi wancan bayan haka kawai ya zo ba shi ne ya fara zuwa ba to haka za a karɓi wannan ɗin kila nan da shekara goma ko ashirin mai zuwa inda muke gaggawa mu ce muna so mu fara da abu kuma ya ci nasara muna da rai a wannan shine kuskure na farko ga duka wanda yake so wa addini hidima ya dauka cewa shi zai farar da aikin kuma a ci nasara a lokacin rayuwarsa kuskuren farko kenan dan idan kai haka tastajilun da ta iske kana kokarin lalle natija ta zo da gaggawa kuma gaggawa ba ta haifar da nasara haka amma ka dauka cewa na fara kila nasarar ta faru a zamani na kila sai bayan zamani na ya ishe ka alfahari cewa wada'atul asas wallabi na tal'ula ka sanya asasi da harsashin farko wani ya zo karasa ko wata magana ta ɗaya daga cikin shugaban ikhwan tana burge ni kullun na karanta ta yana cewa nahnu musna mutalibina bin nata'is wa inna mutalibina bil amal wato harshe ne da harajiya ba wai larabcin fi sabilillah bane na rubuce yana cewa ba a bukatar mu da cin nasara abinda ake bukatar mu yi aiki amma nasara a hannun Allah take idan ka ce zaka fara aiki kuma kana bukatar nasara to kamar ka nuna da aikin nasara a hannun kai kuma aikin ne kawai a hannunka amma nasara fa a hannun Allah take wa man nasru illa bil indillah za ka ɗauki darasi akan cewa ba bude farsu da rum ba sai bayan annabi ya bar duniya a gwanda ba karamin darasi ba ne shi aka turo da risalar kuma shi ya ba da bisharar cewa sai addinin sa ya kai muhudan rana da mafaɗarta amma ya kai a lokacin yana da rai sai bayan ya bar duniya ashe dan na fara ruwa na aiki yanzu ka fara ruwa na aiki yanzu ba ya nuna cewa sai ka ci nasara a zamanin ka kai dai ka kafa harsashi wani zo ci gaba to wannan sai ya sa ƙara sa mutum tsarkake ne a tsakanin shi da ubangiji sai ga kuma Allah ya sanya albarka a cikin aikin mala yace wal gharadu min ta'allum wato fa yakunu taqsim al qur'an mimma fa yakunu kai tafsir al qur'an mimma akhadha Allah mimma akhadha Allah al ahda ala ahli al ilm bi bayanihi sai zanto koyar da al qur'ani ma da tafsirin sa yana daya daga cikin abin da Allah ya alƙawali tsakanin shi da mabuta ilimi lalle su yi wal gharadu min ta'allum al tafsir huwa al wusul ila al ghayat al hamida wa thamarat al jalila babban abin da ake bukata wajen koyar da al qur'ani shine saduwa zuwa ga gaya ta gari wato manufa ta gari wa samaratul jalila da kuma amfani manya manyan amfani da ke cikin hakan wani tasdiku bi akhbari daga cikin babban manufa da kuma amfani da za a samu gaskata dukkan labarin da alqur'ani ya kawo dan labarin da alqur'ani yake kawowa farko abin da ake so mutum ya gaskata abu na biyu kuma ya dauki darasin da ke ciki labarin adawa da samudawa labarin ashabul kafi ka yadda a tarihi an yi waɗannan mutane tunda Allah ya baka labari sannan kuma ka dauki darasi mutanen kirkin da Allah ya karrama su saboda sun yi kirki kama kai kokari ka zama na gani mutanen da suke wani kirki ba Allah dan mara su sun yi haka an dan mara su ne saboda ba ni kirki bane dan kai maka ne sanci hanya irin tasu ina da karka na fi kasa sun ibratun li ulul albab wato wa'azi ne da daukan izra wal intifa'u biha mutun ya amfana da kisoshin wa tatbiqu ahkamihi ala alwajh alladhi aradahu Allah mutun yayi kokarin aiwatar da hukunce hukuncen alqur'ani ta yadda Allah ke so li yu'bada Allah biha ala basira dan abautatawa Allah bisa ga ilimi da basira ba bisa ga jahilci ba wannan shine amfanin da ke cikin koyar da ilimin alkur'ani musamman fassararsa da ma'anarsa sai ko me
الواجب على المسلم في تفسير القرآن الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى شاهد عليه بما أراد من كلامه فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة قال الله يوم القيامة قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم, ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين mala ya ce abin da ke wajibi ga wanda zai koyar da alkur'ani wanda zai koyar da tafsiri ko wanda zai koya alwajibu alal muslimi fi tafsir alqur'an wajibi akan dukkan musulmi idan ya tashi fassara alqur'ani an yush'ira nafsahu hina yufassiru alqur'ana ya yi kokarin kosar da zuciyarsa ya sanar da ransa yayin da yake fassara alqur'ani bi annahu mutarjimun anillah cewa fa yana magana ne a madadin Allah kamar ka tara mutane ka ce ga fa abin da Allah yake cewa wato kai kana isar musu su su sani ba kana bayani a madadin ubangiji kaga ai babban matsayi ne shahidun alaihi ma arada min kalami kamar yana bada shaida cewa fa dalilin Allah yana nufin kaza da wannan ayar kaza kuma yake nufi da wancan aya fa yakunu mu'azziman li hadhihi shahada kaga dole ya girmama wannan shaida da zai da zai kana shaida ga Allah fa cewa kaza yake nufi khaifan min an yaqula ala Allah bila ilmin ya rinka jin tsoron kar ya faɗi wata magana da ta shafi ubangiji ba tare da ilimi ba fa yaqa fi ma harrama Allah yaje ya auka cikin abin da Allah ya haramta fa yukhza bi zalika yawm al-qiyama a sakamakon hakan sai a kaskantar da shi ranar tashin kiyama قال الله تعالى ده هكا وبنجي تعالى يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون dangin al'amura guda biyar aka ce manzo Allah ya sani ubangiji ya haramta masa ya faɗi cewa an haramta masa wannan abu na farko alfawahish jam'i na alfasha kamar zina ko makamancinsa sannan abu na biyu al-ithm lafazin al'isim sauran ayyukan sabo waɗansu na fassara al'isim wato dangin ayyukan zunubi tsakaninka da mahaliccinka albaghiya kuma sai zanto dangin ayyukan zunubi tsakaninka da bayi kamar ka zalunci wani game da dukiyarsa ko wani abu makamancin haka albaghiya bi ghairi alhaqi wa an tushriku billahi da kuma shirka na biyar shine wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna fadawa Allah ƙarya ibn al-qayyim a cikin littafin bada'iul fawaid in ban manta ba yake cewa waɗannan laifuka an shirya su an jera su ne mafi kankanta sannan mai wanda ya tsara shi girma sannan wanda ya tsara shi sannan aka ambaci wanda ya fi dukkan sauran girma a ƙarshe alfawahish girman su bai kai na al'ithim ba shi kuma al'ithim girman shi bai kai na albaghi ba albaghi kam yana duna shirk bai kai shirka girma ba an gane ko shirka ta fi shi amma shirka kuma bata kai alƙawlu ala Allah bila ilmin ba girma ma'ana alƙawlu ala Allah bila ilmin ma yafi shirka girma ka fadawa kai wa Allah ƙarya yana daga cikin masa ƙarya kuma baka san abin da ake nufi da aya baka ce haka ake nufi ba tare da ka tsaya ka bincika ka lalugo ka san lalle haka bane ba wato laifin abin har ya fi na shirka girma وقال تعالى وبنجي كما يتي ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة لا ننتهي القيامة ذا غا ودن سكوا الله قريا فسكا سبقي قرن الله سي أليس في جهنم مثل للمتكبرين shin jahannawa bata zanto ba ita ce makoma ga masu girman kai dan kila sababin da zai sa mutum yawa Allah ƙarya yana son sai ya faɗi magana game da Allah bai sani ba amma ko ba zai tambaya ba kawai ba zai faɗa da ka kaga girman kai ya hana je binciko hakikanin ma'anar take wannan yana da hadari kwarai da gaske shi yasa aka yi ta samun asar da dama maganganu na sahabbai da tabi'ai wanda suke kin fassara alqur'ani akwai asar da dama ibnu kasir ya kawo wadansu a muqaddimar tafsirin sa inda za ku duba maganganun abubakar kuma maganganun umar ko wadansu daga cikin sahabbai abubakar na cewa ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'un tudhilluni ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tudhilluni in qultu fi kitabillahi ma lam alim wace samar za ta mi inuwa wace kasar za ta dauke ni idan na faɗi wata magana game da ubangiji wadda ban sani ba wato suka kai matuka wajen kame bakin su kan abin da duk ba su sani abin da ko suka sani sai su faɗa sawa'un game da tafsiri ne ko game da ilimi da ya shafi addini bi sifa amma babin halal da haram babin ya halatta bai halatta ba wato salaf sukan kame bakin su kan duk abin da ba sani ba sai su abin da suka sani kan ba sa jin tsoron su faɗa kamar da ɗaya daga cikin sahabbai ke cewa inda zaka sanya wuka a nan gurin kuma ya zanto ga wata kalma da na haddace daga manzon Allah za ta yi wa al'umma amfani yace kafin ka gama yankawa sai na furzar da kalmar muna rige kai kana riga ka yanka ni kuma ina riga ka faɗin wata kalma da za ta amfani al'ummar manzon Allah to in sun san abu kamar wannan za su faɗa dan iyakacin gaskiya kenan wanda ba su sani ba kuma sai su kame bakin su to haka ake son ɗalibin ilimi ya zama abinda mutum ya sani wato yana daga cikin ma abin da suke cewa a gane ikhlasin ɗalibin ilimi ko malami mai da'awa mai karantarwa ɗalibai su taɓa haddacewa a tarihi ya taɓa cewa ban sani ba wannan ba ƙaramin falala ba ce ba da ake girmama malamai da ita shi yasa ake girmama imam malik akan wannan yaso da dama zaka je ce la'a ban sani ba ban sani ba a tambaye shi ce ban sani ba a tambaye shi ce ban sani ba abu ne mai sauki amma mutane za su ga nauyin shi dan mutum yana jin tsoron jahilai ne kai a ce aha shi ma abin duk barazana shi kaje wai bai sani ba kuma yanzu abin da to karfi alai su faɗa ne kawai sai mutum ya zai wa Allah ƙarya to idan dalili su je su faɗa mana su ce baka sani ba sai me ga dai hadarin da ke cikin mutum ya faɗi ƙarya jingina ma Allah malam ci gaba
المرجع في تفسير القرآن يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي أولا كلام الله تعالى فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به ولذلك أمثلة منها قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها الذين آمنوا وكانوا يتقون وقوله تعالى وما أدراك ما الطارق فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية النجم الثاقب قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها ثانيا كلام رسول الله صلى الله عليه da aka ce almarji fi tafsir alquran wato menene marji'inka reference din da zaka bayar yayin da ka fassara aya aka tambaye ka da me ka dogara to shine zai kawo maka abin da ake dogaro da shi wajen fassara alqurani abu na farko maganan Allah din qur'ani ya zanto hujjanka shine wajen tafsiri yace fa yufassaru alquranu bil qur'an mutum ya fassara aya da aya domin Allah shi ya saukar da zancen kuma shi ya fi kowa sanin me yake nufi da shi idan kana son misalai ga su ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun waliyan Allah ba tsoro ta tare da su ba za su da bakin ciki ba kamar mai tambaya ya tambaya su waye waliyan Allah sai Allah ya fassara da kansa cikin ayar da ta biyo baya Allah zai na amanu wa kanu yattaqun yanzu da wani ya maka fatawa ya ce su waye waliyan Allah kawai sai ka ce su ne wanda suke da imani suke da takawa suke nan su ne waliyan Allah me ya hujjarka yaka ce Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yazanun allazina amanu wa kanu yattaqun ya faɗi waliyai kuma ya fasara su waye waliyai allazina amanu wa kanu yattaqun imani da takawa shine manatul takawa din kama manatul wilaya din da shi aka jingina mutum wilaya ha ko faɗin Allah ta'ala was samai wa tariq wa ma adraka ma tariq sai ya fassara menene at-tariq da cewa an-najmu thaqib wani tauraro mai matukar haske da ke fitowa a sama sannan wal arda ba da zalika da haha ma ma'ana da haha addahu me kenan ma'anarsa kad fassara da haha bi qawlihi fil ayatayni akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsa abin da yake nufi da haha shine ya fitar da ruwa ruwan kasa din kuma ya fitar da makiyaya mar'aha mar'a makiyaya ke wal jibala arsaha kuma ya sa duwatsu ya tokare ta wannan shine ma'anar da haha din ke wato waɗannan ayoyi guda biyu suna fassara waccan kalmar ta da haha ke to irin wannan yana da yawa cikin alkur'ani kaga qur'ani ya ka samu wata aya da za ta fassara maka wata kamar ubangiji ta Allah ce uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum dukkan dabbobin gida an halatta muku su sai fa abin da za a karanta muku to me abin da za a karanta muku ayar da ke san gaba sai ta ce hurrimat alaykum almaytatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri allahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakaitum wa ma dhubiha ala nusub wadannan sune ma yutla alaikum amma kaga ta an faɗe su a dunkule sai wannan aya ta fassara maka su illa ma yutla alaikum an gane ko yastaftunaka qul illahu yuftikum fin nisa yastaftuna wa yastaftunaka fin nisa qul illahu yuftikum fin nisa wa yastaftunaka fin nisa qul illahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi taman nisa suna tambaya ka game da lamarin mata Allah ce ka ce Allah na baku fatawa haka abin da ake karanta muku dangane da marayu shi ma yana baku fatawa game da su to menene ma yusra alaikum fil kitabi fi taman nisa me aka karanta mana a cikin alqur'ani na abin da ya shafi marayu na mata shine wa atul yatama amwalahum wa la tadabbalu al-khabitha bi tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم تكاد وانا يا زما شين ما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى في يتامى النساء kaga waccan ayar mutum suna can cikin karshe karshen suratul nisa tunda kawo su rabi amma fassara ta gashi a cikin aya ta biyu zuwa ta uku kuma take a farko anan fassara ta to kaga qur'ani na fassara alqur'ani kuma siratal ladzina an'amta alaihim suwanina an'amta alaihim ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن عملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وشك ما هو سنة أنعم الله عليهم لألا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل sannan da ayat cikin suratul nisa wa man yuti Allah wa rasulahu wa la kama alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wannan kaga na fassara wancan ke irin wannan yana da yawa cikin alkur'ani mai girma wata aya ta fassara wata wata wani wuri ya fassara wani sai na biyu wato kaga marji'in ka na farko shine alkur'ani marji'i na biyu fa كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسر, فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه abu na biyu shine madogaro ka ta tafsiri fassara alqur'ani ta hanyar hadisi don manzo Allah sallallahu alaihi shi ke isar da alqur'ani ga mutane daga ubangiji da haka yafi kowa fahimta mai Allah yake nufi da zancensa to amma anan wajen kafa hujja da hadisi wajen fassara alqur'ani aiki biyu ne akan ka aiki na farko ka tabbatar da hadisin ya inganta aiki na biyu kuma ka tabbatar da ma'anar eh ita ake nufi wajen fassara wancan aya domin idan hadisi tun farko bai inganta bai halatta mutum ya kawo hadisi da ifi ya rika fasara ayoyin alkur'ani da su nan gudun sai ya shiga cikin wancan babin na yi wa Allah ƙarya ko yi wa manzan Allah ƙarya to kaga kuma yana da hadari kenan idan ya tabbatar hadisi ya inganta to kuma shin ma'anar lalle haka ne akwai alaka tsakanin ma'anar da hadisin ya ce da abin da aya take cewa to wannan shine aiki na biyu ولذلك أمثلة ولذلك أمثلة منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب ورواه ابن جرير من حديث كعب بن, كعب بن عجرة وفي صحيح مسلم عن سهيل بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه فيكشف فيكشف الحجاب فيما أعطوا شيء فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة wato misali daga cikin misalai da ke nuna fassara alqur'ani ta hanyar kawo hadisi fadin Allah ta'ala lillazina ahsanul husna wa ziyada manzo Allah ya fassara az-ziyada dinnan da cewa shine samun daman ganin ubangiji wato lillazina ahsanu alhusna wanda suka yi ihsani suna da ihsani ihsani shine aljanna wa ziyada da kuma ƙari akan ihsani wato shine samun damar ganin ubangiji manzo Allah ya bayyana haka fi ma rawahu ibn jarir wa ibn abi hatim cikin abin da ibn jarir tabari da ibn abi hatim suka rawaito sarihan karara min hadisi abu musa wa ubay ibn ka'ab riwayar hadisin abu musa al-ash'ari da ubay ibn ka'ab wa rawahu ibn jarir min hadisi ka'ab ibn ujra haka ibn jarir tabari ya kadaita da riwaya ta hanyar hadisin ka'ab ibn uzra haka ya zo cikin sahih muslim daga hadisin suhaib ibn sinan ar-rumi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin yace fa yukshaful hijabu ko fa yakshiful hijaba sai Allah ya yaye musu hijabi ko shamaki fama u'tu shay'an ahabba ilaihim min an-nazari ila rabbihim basu ba a taɓa ba su wani abu ba wanda za su fi ƙauna sama da samun damar ganin Allah sun matala hadhihi al-aya bayan manzo Allah ya faɗi wannan sai ya karanta wannan aya lil ladzina ahsanu al-husna wa ziyada a yadda hadisin yake shine wato bayan an shigar da yan aljanna cikin aljanna ubangiji zai tambaye su me kuke so sai ce haba ubangiji bayan ka riga ka shigar da mu aljanna ka tsirar da mu daga wuta yanzu kuma babu me za mu nema kuma ce a ku dai ku nema me za mu nema sama da abin da muke ciki shine sai ubangiji ya yaye musu hijabi sai su samu daman ganin shi sai su ga ganin Allah din yafi shiga aljanna din ma dadi shine fa ma utu shay'an ahabba ilaihim min an-nazar ila rabbihim shi yasa za a yi wa kafirai hukuba ta hanyar hana su daman ganin Allah kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubuna za a yi musu samu shamaki ba za su samu daman ganin Allah ba kaga dalili ne kan cewa mu ne za su gaishe to kaga nan manzo Allah ya fassara ziyada da cewa shine an-nazaru ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala sai na biyu قوله تعالى قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه فسر مثال النبي فدن الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة كيوا كافريتان duk abin da kuka iya min kowa na ƙarfi to me ake nufi da ƙarfi a nan ina ce hakika manzon Allah ya fassara wannan kuwa dan da cewa shine arramyu harbi tsawon harbi da kibiya ko harbi da bindiga ko harbi da dukkan abin harbi dan manzon Allah ya fassara cikin hadisin da Uqba ibn Amir ya rawaito cewa ala innal quwwata ramyu ala innal quwwatar ramyu ku saurara ku ji abinda ake kira da karfi shine harbi wato karfi a fadin a wajen fama ba abin da yafi harbi tasiri to kaga mu'jizar annabi ta tabbata kenan dan a yau ba abin da yafi harbi din tasiri kaga makamai da ake harbawa masu sun dogon zango wanda zaka ga wani roket din ya ci kilomita dubu daya wani dubu daya da dari biyar kaga ya harbi ne kawai na'ura za a daddanna shi kenan makamin ya tashi daga nan gurin zai samu hadaf ɗinsa kilomita dubu ɗaya da ɗari biyar ai ba karama abu ne wanda irin wanda ake ta rigima da da koriya ta arewa tana yin su saboda ita duk wanda ta jarraba sai ta jarraba saitinsa ko nisan tarar da zai ci da wani birni daga cikin biranen america sai ake rigima da ita cewa ai ana ga idan an tsana shi daga nan gurin ba inda zai sauka sai los angeles ko sai a ina ne to abinda america ba ta so kenan to kaga ko shakka babu wannan tabbatar mu'jizar annabi ta tabbata ala innal quwwata ar-ramy dai idan karfi ne kawai irin na soja da aka saba yi amerika da ba za su iya shiga afghanistan ba ba za ma su iya shiga iraki ba amma karfin harbi suke technology kawai suke yaki da shi amma ba su da iya taurarewa su tsaya ai gaba da gaba idan sun turo sojoji daga kasa sai su turo helicopterci daga sama suna musu inuwa sun san an goka tazarar kilomita biyu hudu biyar su jefe ka da wani makami daga cikin wannan sun yi na kasashe kawai kama zai a matsayin ya kama fursunan yaki amma wanda shi aka faɗa ba in sojan ƙasa ne za a yi mutum da mutum ba laɓa-laɓan soja da lagakai lagakai don soja a duniya irin na amerika to amma tunda suna da kimiyya sai suka amfani da kimiyyar sojan yaki na'am ثالثا كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب yake cewa abin nan marji'i na uku wato madogara ta uku wajen tafsiri shine maganar sahabbai musamman kuma ma'abuta ilimi cikin sahabbai masu kulawa da tafsiri saboda me aka mayar da maganar su a mataki na uku wajen fassara alqur'ani li'anna alqur'ana nazala bi lughatihim qur'ani ya sauka da yaran su wa fi asrihim kuma a zamanin su yanzu waɗanda suka rayu da abubakar tafa a balewa da sardauna su za su fi kowa fahimtar maganar su sama da yanzu wanda za a sa masa magana da ya ji a talabijin ko a rediyo dan zai rika magana ne gurgurdan yadda ta dace da zamanin ba sai ya faɗi komai da komai ba an fahimta ko kamar yadda yanzu wanda yake rayuwa yanzu Allah ya kawo shi zamani irin na su Obasanjo shi zai fi kowa fahimta su Obasanjo da Atiku amma yanzu idan aka taso wani wanda ya mutu shekara arba'in aka sa masa maganar Obasanjo ba zai fahimce ta ba sosai wannan misali ne ko da mutum da mutum haka gama garin mutane irin wanda na buga misalin su wato fahimtar maganar su wanda ya zamani da su ya fi fahimtar maganar su to haka sahabbai kasancewar asarut tanzil suna nan da rai qur'ani yake sauka to za su fi kowa fahimta me ake nufi da shi alqur'ani din sannan manzo Allah na bayani za su fi kowa fahimtar bayanin manzo Allah dan haka maganar su ake daukan ta a mataki na uku wajen fassara alqur'ani sama da maganar wani wanda zai zo bayan su maganar Allah da ta manzansa ce kawai ta fita su karfi a fagen fassarar qur'ani ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب العلم kuma idan ka tsallake annabawa sahabbai su suka fi kowa gaskiya cikin mutane wajen neman gaskiya wa aslamuhum min al-hawa kuma su suka fi kowa kubuta daga san zuciya wa taharuhum min al-mukhalafati kuma su suka fi kowa tsarkakuwa daga ayyuka na sako na barna allati tahulu bainal al-mar'i wa bain at-tawfiq lis-sawab irin ayyukan barnan da suke zama shamaki tsakanin mutum da gamdakatar wajen fahimtar gaskiya a san wato san zuciya idan yayi yawa yana hana mutum fahimtar gaskiya ayyukan sako idan suka yawa suna hana mutum fahimtar gaskiya to su sahabbai tunda sun tsarkaka daga san zuciya sun tsarkaka daga irin waɗannan ayyuka na sako irin wanda aka jarrabu mutane da su a bayan shi wasu to kaga za su fi kowa samun tawfiki wajen fahimta zid ala zalika anna ba'dahum da'a lahu an-nabiy sallallahu da'a lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ga irin wanda annabi kuma yawa addu'a irin Abdullah dan Abbas Allahumma faqihu fi din wa allihu ta'wil kaga duk wannan wani abu ne sabab ne daga cikin sababa zai sa ya samu tawfiki wajen tafsiri sama da wanda zai zo bayan sa
ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فقد صح عن ابن, مس... عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع
fadin Allah ta'ala idan kun kasance marasa lafiya shine marda au ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaid wato ko kuma kuna tafiya ko kuma ɗaya daga cikin ku bayan gida ya, ya same shi aw la mastumun nisa ko kuma kun shafi mata la mastumun nisa ya tabbatar ga Abdullahi dan Abbas ya fassara al-mulamasa da cewa shine aljima aw la mastumun nisa ba wai kawai ta mace ba da hannu a ko kuma kuka yi jima'i da mata falam tajlu ma'an ba ku samu ruwa ba ba ta yamma musa idan to ba lokacin sallah kuma yayi to sai ku yi tayyama dan ku yi sallah da ita kaga mulamasa anan tafsirin ta cewa aljima ake nufi tafsiri ne na Abdullah dan Abbas yace da almulamasa da almasu da alghashiyan da almuqaraba dukkanin su abinda ake nufi da su jima'i illa anna Allah ta'ala yukanni ubangiji ta'ala yakan yi sayan magana ne awla mastumun nisa bi ma'ana jama'atumun nisa la dunaha alaikum in tallaqtum an-nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida al-massu ana shi ma ma'anarsa al-jima an fahimta ko haka al-mubashara wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid yani la tujami'uhunna al-murad bil mubashara al-jima haka falamma tagashshaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih tagashshaha bi ma'ana jama'a Abdullah da Abbas ya fassara su da haka na'am رابعا كلام to idan التابعين idan idan mutum yana son ya samu littattafai da za su taimake shi akan wannan fassara alkur'ani daga alkur'ani ko da maganar sahabi ko tabi'i a gaskiya a littattafai na kusa kusa kuma waɗanda suka fi shahara aka san su a wurin malamai da ɗaliban ilimi ba kamar tafsirin ibn kasir ba kamar tafsirin ibn kasir wajen fassara alkur'ani da alkur'ani da kokarin kawo hadisi kaga aya ɗaya sai ya ga tara hadisi sama da goma sha biyar wajen fassara ta ga maganganun sahabbai ga na tabi'ai yawanci abin da ke ba mutane wahala a ciki shine karanta sanadi saboda yawanci mun fi so kawai mu je mu ji zubdar me aka ce dan zai ce qala al-imam ahmad ko qala al-imam qala al-imam ibn abi hatim qala abd ibn ubayr qala haddathana fulan qala haddathana fulan qala haddathana fulan yanzu mutane su suke gaza ba lokacin da wannan fulan fulan din duk kyale su kawai menene aka ce a karshen shi da abin da da ba to shi kuma abin da yake so hatta yubarri asahatan idan hadisin ka ce masa da'ifi ne ce ba ana kawo maka dama kai ne zaka duba mazajen ka ga ya inganta dan kai aiki da shi ko bai inganta ba dan ka aje amma haka kawai idan naje hukar shi nace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai ba magana bace ba wannan sai an faɗi mashigar kowane hadisi a san mashigarsa da mafitarsa shi ne wane ya faɗa min shi kuma wane ya faɗa masa to sai a bi sunan su wane su wane a ga a iya karɓan hadisin su ko ba a iya karɓa shi aikin sa kenan ya faɗa maka wani lokacin yakan yi hukunci akan riwaya yace lakinnal hadisa sahihun bi